الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kada tattarwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin sunanu Abi Dawud yau muna goma sha hudu ga watan Shawwal hijira daga Makka zuwa Madina 1446 1446 shekara miladiya 2025 wannan shi ne darasinmu na 23 a cikin shirin giyan darussan da suka gabata a cikin kitabu as-salah taken karatunmu na yau shine idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم mala yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibadi sari'un niqam yake cewa idan ka kasance a cikin wata ni'ima da Allah ya maka to kai kokari ka kula ka kiyaye wannan ni'imar yace dan saboda yin zunubi yin sabo yana kawar da ni'ima me yake nuhi a wannan baitin na farko abin da yake karantar da mu shine mutum musulmi yana daga cikin abin da yake jayowar in Allah ya masa wata ni'ima ya dauke wannan ni'imar shine sabon Allah duk wata al'umma da kaga Allah ya halakar bayan tana a cikin ni'ima ba dan kuma ya halakar da ita ba sai dalilin me sai dalilin sabon Allah kenan mafi yawan jarabtawar da muke samu dalilin sabon Allah da muke yi ne amma kuma wannan ya shahi mafi yawanci ya shahi mutanen kirki ne domin su mutanen banza mafi yawanci Allah yana kyale su su yi ta abin da suke yi inna Allah la yumli liz-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu wannan shine sirrin da kaga kasashen musulmai sun yi kowanne kasashe zama a cikin fitinnu da kuma me yake da suna jarabtawa dan me dan saboda su musulmai ne sun yi imani da Allah to sabon da suke sai Allah ya ta jarabtar su don saboda su komo akan hanya amma su kuma wa'ancan Allah ya riga ya yi hushi da su sai ya kyale su su yi ta abin da suke ya ma ƙara musu jin daɗi fa'umli lahum inna kaidi matin sai Allah ya ƙara musu jin daɗi don saboda su ƙara ɓacewa a ƙarshe sai yake cewa wa hutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam yace a duk lokacin da kai wani sabo kai wani zunubi to kai kokari ka goge wannan zunubin da biyayya ga Allah ma'ana da wata ibada me yake karantar da mu anan yana karantar da mu fadin Allah madaukakin sarki wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dalilin sabkar wannan ayar shine malaman tafsiri yazo a riwaya ta zo a cikin muke suna sahih bukhari wani mutum ne talallabiya ta kama sa ya sumbaci wata mata bayan wannan matar da bata ba muharram ya shiga kuma matar shi ta aure ba bayan yayi wannan sai ya shiga a cikin damuwa ya shiga a cikin tashin hankali bayan ya tuna da cewa abin da yayi lahi ne sai ya rugo ya zo wajen manzon Allah ya ba manzon Allah labari me zai yi dan Allah ya kankare masa wannan zunubin sai Allah ya sabkar da wannan ayar wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layl idan kai wani sabo kai wani laihi a cikin talallabiya ka gane ka yi laihi to daga cikin hanyar da za ka bi don ka ƙalubalanci wannan laihin allah yake sai ka tsayar da sallah mana ka yi sallah ta nafila imma da sahi imma da rana ko kuma da dare sai allah ya ce innal hasanata innal hasanatu yudhibna sayyi'at domin kyaukyawan aiki yana goge mummunan aiki mana abin da malai yake karantar da mu anan shine a duk lokacin da talallabiya ta kama mu kai wani laihi to mu yi kokari mu kalubalanci wannan laihin da wani aikin mi da wani aikin alkhairi
talallabiya ta kama ka ka yi zagi to ka yi ƙoƙari a wannan inin ka yawaita me istighfari ka yawaita salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan salatin da istighfarin da kai zai kalubalanci waccan zunubin duk da ba goge shi ba zai a'a zai kalubalance shi ne da dai nake so in tunatar da mu shine a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wata ni'ima da Allah ya muna ni'ima ta musulunci ni'ima ta kwanciyar hankali ni'ima ta lahiya ni'ima ta ilimi to mu yi kokari mu kiyaye wannan ni'imar da biyayya ga Allah madaukakin sarki domin sabon Allah yana jawo kaucewar ni'ima Allah ya dawo muna da ni'imomin da ya yi muna ya kuma gafarta muna kurakuranmu a yau za mu tashi a babun fil muhafazati ala waqti salawati babun fil muhafazati ala waqti salawati babi mai bayani akan kula da lokutan salloli kula da lokutan salloli مالك حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال ياتي زعم أبو محمد أبو محمد ياريتي وأن الوتر واجب أكنتي ووتري سل الوتر واجبيتي فقال عبادة بن الصامت سي عبادة بن الصامت يتي كذب أبو محمد أبو محمد ياي كريا أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ina shaida cewa na ji manzon Allah ya kula yana cewa khamsu salawatin salloli guda biyar iftaradahu iftaradahu iftaradahunna Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya cilasta su ya farlanta su man ahsana wudu'ahunna dukkanin wanda ya kyautata arwallarsu wa sallahunna liwaqtihinna ya kuma sallace su a lokacinsu wa atamma ruku'ahunna ya cika ruku'ansu wa khushu'ahunna da kuma khushu'in su ma'ana natsuwa a cikin sallar kana lahu 'ala Allah ahdun zai kasance a gare sa ga Allah wani alkawali an yaghfira lahu ya gafarta masa wa man lam yaf'al wanda kuma bai aikata ba falaysa lahu 'ala Allah ahdun to baya da wani alkawali a wajen Allah in sha'a ghafara lahu in ya so ya gafarta masa wa in sha'a 'adzabahu idan ya so kuma ya karyata sa wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Ubada bin Samit aka ba shi labari akan cewa wani sahabi da ake cema abu muhammad yana cewa sallar wutiri wajibi ce sai ya ce abu muhammad ya yi karya amma malamai suke cewa al'arabu ta da'ul kadiba maudi al-khata'i larabawa suna ɗora karya a matsayin kuskure ma'ana su yana daga cikin ɗabi'ar suna cewa mutum ya yi karya ba suna nuhin karya ta asali ba suna nuhin kuskure an gane ko za ka ga a kowace kabila akwai wani abu wanda suka saba da shi wanda su a gare su ba komai bane amma in ka ɗauke su a wajen wata kabila abu ne mai girma an gane da kyau ko yanzu misali akwai kabilar da ana zamana ana hira sai mutum ya tusa shi kuma babu wanda ya damu an gane ko amma mu anan idan kai tusa ai kaga akwai tashin hankali za ka shiga cikin tashin hankali da kumiya to haka su ma a ce ma mutum karya kake yi su a wajen su ba sa ɗaukan shi wani wani abu wanda yake na aibi sai dai kamar yadda zaka ce mutum wani kayi kuskure to su ma haka in suka ce mutum wani karya kake akwai lokacin da suna nuhin a kayi kuskure ne domin daga cikin ladabin sahabbai suna girmama junansu to ba ta yiwa ko a ce sahabi kai tsaye ya ji magana wani sahabi ya ce karya yake yi alhali kuma yana nuhi irin karyar da muke nuhi domin shi abu muhammad ijtihadi ne yayi kuma hatta a yanzu akwai malaman da suke da wannan ra'ayi na cewa sallar witiri mece ce wajibi ce to shine a ubada bin samit yace ba gaskiya bane ma abu muhammad yayi kuskure sallolin da suke farilla sune salloli guda biyar wanda yi su a lokacinsa a lokacin su ya natsu a cikin su to yana da alkawali a wajen Allah akan ya shigar da shi aljanna muhallu shahid yace wanda ya ya kula da su a lokacin su kenan lamunin sallar ka ta amfane ka shine kayi ta a cikin mi kayi ta a cikin lokaci مالك حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت لقى أم فروة تاتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي منظر الله أي الأعمال أفضل ونين دقى تكين أيك يهكو وني قال يتي الصلاة في وقتها شيني صلى a cikin lokacinta fi awwali waqtiha a lokacinta na farko akwai riwaya da tazo fi waqtiha akwai riwaya da tazo fi awwali waqtiha to wacce riwayar war tazo a lokacinta malamai shi suka dora ta akan ta farkon wadda tace fi awwali waqtiha ma'ana aikin da yake kowanne aiki shine yin sallah a farkon lokacinta qala al-khuzai imam al-khuzai yace fi hadisihi a hadisin sa an ammatin lahu yuqalu laha ummu farwa ya karbo daga wata yar uwar ma'aifiyarsa da ake ce ma ummu farwa qad bay'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wadda tayi mubaya'a ga manzon Allah annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam su'ila akan cewa manzon Allah an tambaysa sai ta kwararo sauran hadisin abinda wannan hadisi yake nunawa aikin da yake kowanne ayyuka daga cikin ayyuka na motsi daga cikin ayyuka na gaɓoɓi shine yin sallah a farkon lokacinta babu aikin da yake wannan malici haddasana musaddadun haddasana yahya an isma'il ibn abi khalidin haddasana abubakar ibn umara bin ru'aiba an abihi qala sa'alahu rajulun min ahli al-basra wani mutum daga cikin mutanen basara ya tambayi sa faƙala sai ya ce akhbirni ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abun da kashi daga manzon Allah ƙala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ya ce na ji manzon Allah yana cewa la yalijun nara ba zai shiga wuta ba rajulun salla qabla tulu'i shamsi wani mutunan da ya yi sallah kamin bullowar rana wa qabla an tagriba da kuma kamin ta haɗi ƙala ya ce an ta sami'tahu minhu kai ka ji wannan hadisin da gare sa salasa marratin hassa uku yana tambayar sa ƙala na'am yana cewa e kullu zalika ya kulu dukkanin tambayar dai masa yana cewa sami'atuhu udhunaya kunnuwana sun ji sa wa wa'ahu qalbi haka kuma zuciyata ta haddace maganar faƙalar rajulu sai mutunan ya ce wa ana sami'tuhu ya kulu zalika haka nima na ji sai yana faɗin wannan wannan hadisin manzo Allah yake cewa ba zai shiga wuta ba mutunan da ya kula da sallah ta kamin bullowar rana da kuma ta kamin haɗuwar rana an gane da kyau ko? la yalijun nara rajulun salla malamai suka ce da aka ce salla anan ba ana nuhin koso guda ba ana nuhin wazaba ala zalika ya kula da wannan sallolin guda biyu wanda ake kamin faduwar rana da wadda ake yi bayan me da wadda ake yi kamin rana kamin rana ta huto kamin rana ta huto da kuma kamin faduwarta wanne salloli ne wannan a asuba da wace la'asar ce ko kamin rana ta hoto asuba ake yi bayan rana ta haɗe eh kamin rana ta haɗe la'asar ake yi yawa su ne wannan kenan dama wannan su ne sallolin da aka yi kai kawo game da wacce ce as-salatul wusta hafizu ala salawati was-salatil wusta ku kiyaye salloli gaba ɗai musamman sallah mafificiya al-wusta wasu malamai suka ce ita ce la'asar wasu malamai kuma suka ce ita ce sallar sallar asuba kowace sallolin na guda biyar kowace an samu wanda suka ce amma wadda wanda aka yi yawan kai kawo akan su shine sallar asuba da sallar asar a takeice wannan hadisi me yake nuna muna yana daga cikin hanyar da zaka yi ma kanka a me yake da suna matsara yana daga cikin hanyar da zaka sa ma kanka shamaki daga shiga wuta kula da wannan salolin guda biyu sallar la'asar da sallar asuba an gane da kyau ko idan kuka lura kuma su ne salloli mafi mafi wahala sallar la'asar da sallar asuba mala yace haddathana amr ibn aun akhbarana khalid عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ilmantar da ni fa kana fi ma allamani sai ya kasance daga cikin abun da ya koyar da ni wa hafiz ala salawati khams kuma ka kiyaye salloli guda biyar qala yace qultu inna hadhihi sa'atun li fiha ashghal sai nace ya manzon Allah ni wannan lokuta ne wanda nake da shagulgulla ma'ana ni mutum ne mai ayyuka masu yawa kula da salloli gaba ɗayan su a farkon lokacinsu yana mini wahala famurni bi amrin jami'in don haka ka umarce ni da wani al'amari wanda yake tattararre idan ana fa'altuhu wanda idan na yi sa aji za a anni ya wadatar mini da sauran faƙala sai manzo Allah ya ce hafiz alal asraini ka kula da sallolin lokuta guda biyu an gane ko wa ma kanat min lugatina sai ya ce wannan al'asurai ne ba ta kasance daga cikin yaranmu ba ma'ana mu yaranmu babu kalima ta al'asurai ne to shi yasa ban gane ba fakultu sai na ce wa mal asrani mi kake nuhi da al'asrani faƙala sai ce salatun qabla tulu shamsi wata sallah kamin bullowar rana wa salatun qabla gurubiha da wata sallah kamin faduwarta an gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake nuna muna dukkanin salloli ana suka kula da yinsu a farkon lokacinsu in wannan na maka wahala to kada ka yi sakaci da salloli guda biyu akan yinsu a farkon lokacinsu sallar asuba da wacce da sallar la'asar an gane da kyau ko dukkanin shagulgullanka kada ka yi sake ka bar wannan sallolin a farkon lokacinsu ka yi ƙoƙari ka kiyaye su a farkon lokaci za su zamanto maka garantir akan sauran sallolin mali ce haddasana muhammad ibn abdurrahman al-ambari haddasana abu ali al-hanafi عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال دقى أبو الدرداء ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce khamsun salloli guda biyar man ja'a bihinna duk wanda ya zo da su ma'a imanin tare da imani dakhala aljanna zai shiga aljanna wa man hafaza ala salawati khams kuma dukkanin wanda ya kula da sallolin nan guda biyar ala wudu'ihinna akan arwallarsu wa ruku'ihinna da ruku'ansu wa sujudihinna da sujadarsu wa mawaqitihinna da lokutansu wa sama ramadana kuma ya azumci watan ramadan wa hajjal baita kuma ya ziyarci ɗakin ka'aba in istata'a ilaihi sabila in ya samu ikon zuwa wa a'ata zakata kuma ya bayar da zakka tayyibatan biha nafsuhu yana mai yarda da wannan abun da zai bada wa addal amana kuma ya isar da amana to ya shiga aljanna khamsun ta farko khamsun ne akan arkanul khamsa na musulunci khamsun ta biyu ita ce ta shahi as-salawat an gane da kyau ko kenan abubuwa guda biyar duk wanda ya zo da su tare da imani zai shiga aljanna sai manzon Allah ya zano abubuwan nan guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah ba ta zo a cikin hadisin ba amma za a kata kai tsaye na biyu sallah na uku me yake da suna azumi na hudu haji na biyar bayar da zakka haka manzo Allah ya zano su a cikin wannan hadisin qalu suka ce ya abaddarda wa ma ada'ul amana menene cika amanan nan da manzon Allah ya faɗi qala yace al-ghusl min al-janaba shine wankan janaba kinan wankan janaba amana ce don me yasa zamanto amana domin wankan janaba guda idan baka yi ba to duk ibadar da zaka yi wadda dole sai da arwalla bata karbu ba dawafi ne in kai sallah ce in kai dokan qur'ani ne kamili in kai dukkanin shi kana a cikin laihi kenan shi yasa kula da wankan janaba amana ce rishin sa kuma yana jawo hasara mai yawa مالك حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال qala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yace inna aba qatada tabna rabi'i akhbarahu abu qatada bin rabi'i ya bashi labari qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala allah ta'ala allah madaukaki yace kinan hadisul qudusi ne inni farattu ala ummatika khamsa salawatin lalle ni na farlanta akan al'umma ka salloli guda biyar wa ahittu indi ahdan kuma nayi alkawali a wuri na wani alkawali annahu man jaa yuhafizu alaihinna akan cewa duk wanda yazo yana kula da wannan sallolin liwaqtihinna a lokacin su adkhaltuhu aljanna zan shigar da shi aljanna wa man lam yuhafiz alaihinna wanda kuma bai kula da wannan sallolin ba fala ahda lahu indi to baya da alkawali a wurina wannan hadisin ko shi kadai aka kawo mana ababe na kula da lokutan sallah ya ishe mu Allah madaukaki yake cewa salloli guda biyar na fallanta ma al'ummar ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kula da su a farkon lokutan su to nayi masa alkawalin zan shigar da shi aljanna wanda ko bai kula da su ba wai bai yin su ba kun gani ko wanda bai kula da su ba akan yin su a lokacin su to baya da wani alkawali a wurina idan kun baka da alkawali a wajen Allah to me me makomarka ita ce wuta an gane da kyau ko wannan shine ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur alkawalin Allah gaskiya ne me alkawalin mafi girma shine wanda ya bi sai sanya sa aljanna a takaice dai wannan babu yan uwa yana kwadaitar da mu akan kula da yin sallah a lokutanta to sai malam ya bude wani babe wanda idan ba da shi ba za mu shiga a cikin damuwa kwana ya dauke ka ka tashi an kare sallah shin kana da laihi ko kuma kamanta kwata-kwata wani al'amari ya shagaltar da kai shin kana da laihi shine abinda wannan babin zai bayani mala yace babun idza akhara al-imamu as-salata 'anil waqti babi mai bayani akan idan liman ya jinkirta sallah akan lokaci ba kai kaso ba limamin ne ya jinkirta sallah kana da lahi akan wannan shine abinda wannan yake nuhi ko kuma idan limamin ku ya kasance yana jinkirta sallah to ya za ku yi limami kala biyu ne akwai al-imamul akbar akwai al'imamu al'asfar babban limami da ƙaramin liman ita ake ce ma al'imamatul kubra da al'imamatul sughra al'imamatul kubra shi ne limanci na khalifanci an gane da kyau ko a musulunci khalifa shugaban musulmi shi ne yake jagorantar sallah kenan shugaba ne a duniya kuma shugaba ne al'amari na ibada na lahira a garinku wanda yake shi ne amiri ma'ana shugaba a musulunci to shi ya kamata ya rika jagorantar sallah to abinda wannan ababe yake nuhi idan kasance limamin babba wanda dole a bayan shi za ku yi sallah ya kasance yana jinkirta sallah akan lokaci ya ya kamata ku yi حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ya aba zarin ya kai abu zar kaifa anta idza kanat alayka umara'u ya za ka yi idan ya kasance kana da shugabanni yumituna salata da suke kashe sallah an gane da kyau ko me kashe sallah shine yin ta ba ami ba ba a lokacin ta ba kun ga hatsarin yin sallah ba a lokaci ba ko ashe kashe ma sallah ne wanda ya kashe sallah ya ta'addanci ko bai ta'addanci ba ai ba ta'addancin da ya kai shi to kaga kai da kake sallah ba a lokaci ba kashe sallah kake aw qala ko kuma yace yu'akhiruna as-salata suna jinkirta sallah qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa ma ta'muruni to me zaka umurce ni idan na hadu da irin wannan limamman qala yace salli as-salata li waqtiha kai kai sallah a lokacinta fa in adraka fa in adraktaha ma'ahum idan ka riske ta ita sallar tare da su fa salliha to ka ƙara kuma sallatar ta fa inna halaka nafila domin ita ta biyun nan da kai za ta kasance nafila a gare ka haddasana abdurrahman ibn ibrahim duhaimun ad-dimashqi haddasana al-walid haddasana al-auza'i حدثني حسان يعني ابن عطية أنا نهي حسان بن, أب بن عطية عن عبد الرحمن بن ثابت عن أمر بن ميمون الأدوي الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا معاذ بن جبل يازومنا أيمن رسول رسول الله إلينا الهالي ينا دان أيكم منزان الله زوا غريمو ma'ana Allah ya manzo Allah ya turo sa zuwa Yemen a matsayin dan aike a gare mu qala yace fa sami'tu takbirahu ma al-fajr sai naji kabbarar sa a lokacin sallar asuba ma'ana ina can bayan sahu sai naji kabbarar sa ko nazo shiga masallaci sai naji kabbarar sa rajulun ashaddu saut mutun ne mai sauti mai kwari an gane ko shine ashaddu saut ma'ana mai sauti mai gumza wanda in yayi magana to zaka ga wuri ya dau harami ma'ana mutum ne dai mai sauti mai mai dagawa qala yace fa ulqiyat alaihi mahabbati sai aka sanya masa soyayya ta ma'ana ko da ya ganni sai ya je yana so na dan saboda ya ganni dalibi ne mai son ilimi sai ya kasance yana so na fama faraqtuhu hatta dafantuhu bisham yace dan haka tun da na haɗu da shi ban rabu da shi ba har sai da muka turbuɗe shi a sham ma'ana har sai da ya rasu sannan na rabu da shi kenan shine bishami maitan har sai da muka turbuɗe shi a sham yana a mace thumma nazartu ila afqahin nasi ba'dahu bayan ya rasu sai nayi dubi wane ne hi kowa ilimi daga cikin mutane bayansa fa ataitu ibn mas'udin sai na zo a wajen ibn mas'ud falazimtuhu sai na luzumce sa ina neman ilimi hatta mata hashi ma sai da ya rasu faƙala sai ya ce mini ƙala li rasulullahi sallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce mini kaifa bikum idza atat alaikum umara'u ya za ku yi idan wasu shugabanni suka zo muku yusalluna salata li ghairi miqatiha suna sallatar salloli ba a lokacin su ba qultu sai nace fa ma ta'muruni in adrakani dhalika ya rasulullah to me kake umurta ta idan irin wannan lokacin ya same ni ya ma'aikin Allah qala yace salli salata limiqatiha ka sallaci sallah a lokacinta waj'al salataka ma'ahum kuma ka sanya sallarka a tare da su subhatan ay nafila ka sanya sallar ka tare da su a matsayin nafila mun gani akan cewa sallar nafila yana daga cikin sunayenta ana ce mata subha an gane ko wannan hadisin sahihi ne abinda wannan hadisan guda biyu suke nunawa ko da yake Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum ko ku yi ma Allah biyayya kuma ku yi ma manzo biyayya da ma da ma abota al'amari daga cikin ku ulul amr humul ulama wal umara sune malumai da kuma shugabanni kenan ko da yake ko Allah ya ce a musu biyayya ba biyayya ta ido ruhe ba ake musu ana musu biyayya ne inda suke daidai in suka umurci daidai amma inda suke akan kuskure ba za a mi ba ba za a musu biyayya ba wannan shine babban abun da ya bambanta tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su idan an ce malami a wajen su to kaman sa kaman annabi ne duk abin da yace haka za a yi an gane da kyau ko duk abin da yace ko da ko sun gane ta da cewa kuskure a haka dai za su bi shi to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tarbiyantar da sahabban shi akan haka ba idan kuka samu shugabanni masu shinkirtar da sallah to manzo Allah ya ce ku ku ku yi sallar ku a lokaci bayan wannan in kun ga suna yi in kun ga dama ku bi su ku yi tare da su sai ya kasance wannan tabin da kuka yi a matsayin mai take a gare ku a matsayin nafila ashe wannan sai nuna ya halatta kai sallar azhar so nawa sau biyu da niyyar ta farko ta farilla ta biyu ta me ta nafila masallacin ku kai sallar la'asar sai ka zo wajen karatu a wani masallaci sai isko yanzu ne suke sallar la'asar sai ka shiga da niyyar nafila an gane da kyau ko to idan raka uku ka samu ha sallar miwa za ka yi tun da kai nafila ce kake a ta ya za ka yi sai ka cika ko yawwa cika za ka yi cika za ka yi ko raka abi ka samu tare da su sai ka mi sai ka cika wannan shine kenan na'am mali yace haddathana muhammad ibn qudama بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن إيساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت حاء تحويل السند وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيء عن سفيان المعنى عن منصور معنى دقنين صدق منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الم- الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت an ubada tabni samit an karbo daga ubada dan samit wannan mutanen da aka zano gaba ɗayansu har zuwa ubada bin samit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu alaikum ba'di umara'u lalle a bayana za ku samu su shugabanni tashghaluhum ashiya'u anis salati liwaqtiha wasu abubuwa suna shagaltar da su game da yin sallah a lokacinta hatta ya zahaba waqtuha har sai ma lokacin sallar ya tahi fa sallu salata li waqtiha to ku kada ku yi musu biyayya anan ku yi sallar ku a lokacinta fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah usalli ma'ahum to shin bayan nayi tawwa ina iya in yi tare da su kuma wata sallah qala na'am in shi'ta sai manzo Allah yace eh in kaso وقال سفيان سفيان يتي إن أدركت إن أدركتها معهم أصلي معهم إن سامي تتارد سو زن يتارد سو قال نعم سي منظر الله يتي مسا إيه إن شئت إن كاسو حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو حاشم يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي za ku samu su shugabanni a bayana yu'akhiruna salata suna jinkirta sallah fahiya lakum to ku idan kuka yi an gane da kyau ko ma'ana idan kuka yi sallar tare da su fahiya lakum kuna da ladarta shine ma'anan fahiya lakum kuna da ladar sallar wahiya alaihim su kuma suna da zunubi na wannan abin da suka yi lakum na lada ne alaihim na menene ne da yawa mafi yawanci da kaji an ce laka alkhairi ne alaika mine ne sharri ne an gane da kyau ko jayid sai idan babi ne na an zano alkhairin to idan aka kawo alaika yana nuhimmi kaman taba'i ne na abin da ya gabata assalamu alaikum a wa alaikumus salam kun ga alaikum kin nan dan tabi menene dan tabi sallama an gane da kyau ko na'am sai ke cewa sai ke cewa fa sallu ma'ahum ma sallu alqibla dan haka ku yi sallah tare da su matukar dai suna kallon alqibla suna sallah bana matukar dai shugabanni gabas suke kallo alqibla suke kallo in suna sallah to kowane lokaci ne suka sa sallah za su yi to ku bi su ku yi sallah tare da su da niyyar me kuke yi nafila kuke to amma idan ba alƙibla suke kallo ba a wannan lokacin kuma ai ba sallan ma ake ba ko wata ibada ake daban to shi yasa manzo Allah ya ce in dai gabas suke kallo suna sallah to ku yi mi to ku yi tare da su amma in sun kauce ma alƙibla kin to wannan lokacin ko da niyyar nafila ma ba za ku bi su ba don in kun bi su to kuma kun shiga cikin sabon Allah a takaice dai lil umara'i mutlaqi ta'a la ta'a al mutlaqa malaman aqida suna da lafaz suna da ibara guda biyu na biyayya akwai atta'a al-mutlaqa akwai mutlaqu ta'a biyayya ta ido ruhe da biyayya ta wani bangare biyayya ta ido ruhe wa ake ma ita Allah da manzon Allah biyayya ke bantatta hawa ake ma ita kowa ana ma ita indai shugabanka ne wannan shine kenan babun fi man nama anis salati aw nasiyaha babi mai bayani game da wanda ya yi kwana game da sallah ko kuma ya manta ta ma'ana mutum ne ya yi kwana ko da ya tashi an ƙare sallah ko lokacin sallah ya wuce ko kuma mutum ne ya manta ma da bai yi sallah kaza ba irin wannan yana faruwa an gane da kyau ko yana faruwa ka manta da sallar yana faruwa amma dai ga mutanen kirki can ba a rasa ba ne amma kuma ga mutanen banza to su wannan haddis wala haraj an gane da kyau ko ko ya tuna ma bai damu da ya tashi yi ta ba to balantana da in ya in yana cikin shagali mali ce haddasana ahmad ibn salihin haddasana ibn wahbin akhbarani yunus an ibn shihabin an ibn al-musayyib عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر للي من ظن الله لوكة دا يداو دا ياكين خيبر فسار ليلة سيت هي تدري حتى إذا أدركنا الكرى حسي دا كوانا يرسكيمو الكرى أي, أي النوم حسي دا كوانا يرسكيمو عرس أي فنزل ليلا أنغاني كو عرس شيني معناه النزول بالليل sai ya sabka da dare wa qala li bilal sai ce ma bilal ikla nalal ikla lanal layla ka kula muna da dare ma'ana ka kula muna in dare ya zo karshe ma'ana lokacin asuba ka tayar da mu qala yace fa ghalabat bilalan aynahu sai bilal idanunsa suka rinjaye sa kwana ya dauke sa wa huwa mustanidun ila rahilatihi alhali yana jingine ga taguwarsa falam ya staiƙidun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah bai tashi daga bacci ba wala bilalun haka bilal ma wala ahadun min ashabihi kai kowa ma daga cikin sahabbansa babu wanda ya walka kwana ya ɗoke su hatta idza darabatuhum shams har sai da rana ta bige su da rana ta bige ka ai kuma ka san la hawla wala quwwata illa billah ko ka kunta da dare sai da kaji rana ta bige ka kenan ya nuna ba aini ba ba ai sallar asuba ba ko ba karamin tashin hankali ke da kai ba ga mutunan kirki za mu gani yadda su ma suka shiga cikin tashin hankali fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqazan sai kasance manzon Allah shine na farkon wanda ya fara tashi fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya razana fa qala sai ce ya bilal ya kai bilal ma'ana bilal ina aikin da muka saka naka ta damu don mu samu sallar asuba faƙala sai bilal ya ce akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika wanda ya ɗauki rayuwata shi ya ɗauki rayuwarka bi abi anta wa ummi ya rasulullah fansar ma'aifina da fansar ma'aifiyata ya tabbata a kanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce ma iya ruwa hidda kai an gane ko ma'ana in ka iya magana to za ka iya hudda kanka kun gani da a ce ya tsaya kame kame a ai manzo Allah abin ga me yake da suna sai ce ya manzo Allah wanda ya ɗauki ranka ma'ana wanda ya sa kauce da kwana baka tashi ba shi ya sa ni ma ban tashi ba kenan wane ne ai babu zancen magana ko wannan shine kenan shine iya ruwa hidda kai kenan faqtadu rawahilahum sai suka sha dabbobinsu an gane ko shay'an ma'ana suka yi suka sha dabbobinsu suka yi tahiya kaɗan sun matawadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi arwalla wa amara bilalan kuma ya umurci bilal fa aqama lahumus salata sai tsayar musu da sallah wa salla bihimus subha haka manzo Allah ya sallatar musu da asuba falamma qada as-salata lokacin da manzo Allah ya kare sallah qala sai ce man nasiya salatan duk wanda ya manta wata salla falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta idan ya tuna ta fa inna allaha ta'ala qala domin Allah madaukaki ya ce wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsayar da salla don ambatona malamai sun ma wannan wannan li dhikri kin fasara guda uku su malamai suka cewa ka tsayar da salla idan ka tuna da ni ka tsayar da salla dan ka tuna da ni an gane da kyau ko wannan shine kenan fassara ta uku shine wa aqimis salata li dhikri ay li mawaqiti dhikri kuma ka tsayar da sallah a lokutan da nasa dan a tuna da ni ma'ana sune lokutan me lokutan sallah قال يونس يونس يتي وكان ابن شهاب يقرأها كذلك هكا ابن شهاب يا كسنتينا كرنت wannan ayar قال أحمد قال عنبسة يعني أن يونس Ahmad ya ce ambasa ya ce daga Yunus fi hadal hadis a cikin wannan hadisin li zikri wa aqimi salata li zikri wa qala Ahmad Ahmad ya ce alkara abinda ake cewa alkara annu'asu shine kwana ko yangadi bambancin annawmu da annu'asu shine annawmu shine kwanan da ake da kwance annu'asu shine kwanan da ake da zamne an gane da kyau ko shine bambancin su mala yace haddathana Musa ibn Isma'ila domin idan kuka lura a can Bilal me yayi daga daga zamnan ne ya kwanta shi yasa sai ake ce mishi nu'as sai aka ce mishi gengedi ya kama sa يتي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر دقى أبو هريرة أتكون اللابارين قال يتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله الله يتي تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة كجويا دقى ولين دا غفلة تساميكو معنى ونن ولين da kwana ya ɗauke ku ba ku samu sallar asuba ba to ku tashi ku bar wurin a wata riwayar manzo Allah ya ce wannan kwaran akwai shaidan a cikinsa don haka ku tashi mu bar wannan kwaran an gane da kyau ko qala fa amara bilalan sai ya umurci bilal fa azzana ya kira sallah wa aqama ya tayar wa sallah kuma manzo Allah ya sallatar mutane sallah qala abu daud abu daud ya ce rawahu malik wa sufyan ibn uyayna wal auza'i wa abdul razzaq an ma'mar wa ibn ishaqa lam yadhkur ahadun minhum al adhana fi hadith az-zuhri cikin wannan mutanen babu wanda ya ambaci kiran sallah a hadisin zuhuri wannan walam yusnidhu minhum illa al-auza'i kun babu wanda ya jingina sa zuwa ga zuhuri a wannan riwayar in ba auza'i ba wa abanul attar an ma'amarin da abanul attar daga ma'amar a takaice dai wannan hadisin ya tabbata akan cewa bayan sun zo sun sake wuri manzo Allah ya ce ayi kiran sallah sai da aka yi kiran sallah aka tayar sannan aka yi me aka yi sallah malamai suka ce haza dalilun alal adhani inda alfawat wannan hadisi dalili ne akan cewa ashe ko lokacin sallah ya wuce in dai an saba kiran sallah a masallaci to za a yi me za a yi kiran sallah yanzu misali mun ga tashi sallah jiya misali lokacin da muka tashi sallah ai kun gani lokacin da aka saba kiran sallan yami ya wuce amma duk da haka sai mu yi kiran sallah don saboda masallacin an saba me an saba kiran sallah irin wannan kuskure kuma yana faruwa sai kaga an zo masallaci ba a yi kiran sallah ba sai a ce kai ai lokacin yayi kawai a tada ba lahi bane amma khilaful aula ne ma'ana an yi abunda ba shi ya hidacewa ba wannan shine kenan kuma wannan yana nuna muhimmancin kiran sallah ya kai ga wai hatta a balaguro in kuna yi in kun tsabka ya dace ku yi kiran sallah kahin ku yi kahin ku yi sallah dukkanin wannan ba dole bane amma sunna ne in aka yi za a samu lada مالك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن, بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له manzo Allah ya kasance a cikin wani balaguro nasa famala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karkata ma'ana ya bi wata hanya wa miltu ma'ahu sai ni ma na karkata na bi tare da shi faƙala sai ce unzur ai unzur tariq diba mini hanya wa ya biyo mu fakultu sai na ce hadha rakibun ga wani mutum nan a hayi akan dabba ya zo hadhani rakibani kuma ga wasu mutane biyu nan su ma sun biyo mu wa haula'i thalathatun kai ga ma wasu uku nan sun biyo mu hatta sirna sab'atun har sai da muka kai mutum bakwai fa qala sai ce ihfazu alaina salatana bayan sun sabka su huta da dare sai ya ce ku kula muna sallar mu ta asuba ya'ani yana nuhin salatal fajr sallan asuba fa duriba ala adhanihim sai aka bigi kunnuwansu ma'ana kunnuwan su kasance ba sa jin meke da suna kiran sallah in ma ana yi kunnun su kasance ba sa jin kikiriki na zakara da yake yi a lokacin asuba fama aiqazahum illa harru shams ba abun da ya tayar da su daga baccin nan sai zahir rana faqamu sai suka tashi fasaru haniyatan ko hunayyatan sai suka yi tahiya kaɗan ثم نزلوا sannan suka sabka fatawadda'u suka yi arwalla wa azana bilal bilal yayi kiran sallah fa sallau rak'atay al-fajr sai suka yi sallar raka'a biyu ta al-fajr thumma sallau al-fajr sannan suka sallaci sallah ta al-fajr wa rakibu sannan suka hau dabbobin su fa qala ba'duhum li ba'din sai wasu suka ce masashe qad farratna fi salatina haqiqa yau mun yi sakaci yau mun yi sakaci game da sallan mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace innahu la tafrita fi naumi ai babu sakaci game da kwana ma'ana matukar kwana ne ya dauke ka har lokacin sallah ya wuce to babu sakaci a ciki innama tafritu fil yaqaza sakaci yana kasancewa ne ga wanda yana walke lokacin yayi kuma bai yi ba fa idza saha ahadukum dan haka idan ɗayanku ya manta an salatin game da wata sallah falyusalliha to ya sallace ta hina ha lokacin da ya tuna ta wa min gadi haka gobe kuma ya sallace ta lil waqti a lokacinta wannan akwai ɗaurin kai a ciki a domin a wannan hadisin abin da ya nuna shine in sallah ta kubuce maka idan ka tuna ta kai tsaye lokacin da ka tuna ta kowane lokaci ne ka yi mi ka sallace ta sannan a gobe irin lokacin ta in ya biyo sai ka yi mi kuma ka yi ta kenan ka yi sallah nawa sallah biyu bil misali ya tazu hilmakal sallar asuba ta wuce ka ko da ka tashi karhe goma na rana ta yi kana tashi sai ka yi sallar nan yanzu kuma lokacin wata sallah ya yi ta asuba sai kuma ka ramkame ka kara kuma waccan sallar a lokaci wannan hadisin haka ya nuna to za mu gani har yanzu haka ake yi ko kuma a'a an shahe wannan hukuncin a wannan hadisin kuma mu she gaba mala yace haddathana ali ibn nasr haddathana wahab ibn jarir haddathana al-aswad bin shayban haddathana khalid ibn samir qala qadima alaina abdullah ibn rabah al-ansari min al-madina wa kanat al-ansaru tufaqqihuhu mutanen madina sun kasance suna ganin yana ɗaya daga cikin maluman fiƙihu shine ma'ana tufaqihuhu فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري أبو قتادة الأنصاري يباني لاباري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جار من منزل الله فارس شيني وندا أكي أيكي أكن دوكي معنى منزل الله ينا يوان أيكنس أكن دوكي قال يتي, فب... قال يتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء manzon Allah ya tura runduna ta al'umara'i bi hadhihi alqissa sai ya ambaci wannan labarin jaishul umara shine jaishu ghazwati mu'ta shine rundunar da manzon Allah ya tura a wajen yakin mu'ta yakin mu'ta yana ɗaya daga cikin yakukuka wanda abun mamaki ya faru a tattare da su a lokacin yakin ne aka samu farkon Quran direct an gane da kyau ko kamar abu yana yi ana wani abu kai tsaye daga wata ƙasa ko kuma ya kasance kuna kallon shi misali ba ana kokowa ba an direct ake sakowa ko mubashir kai tsaye nyamai ake yi amma wanda yake agada sai yana kallon wannan kokowar ai wanga zamani ne aka samu wannan ko to a lokacin manzo Allah aka fara wannan a lokacin ghazwatu mu'ta wannan yakin da aka yi yaki ne wanda yake da dungun tarihi wanda kuma akwai darasi mai yawa musamman ga matasa da za a ta yakin asalin yakin manzo Allah ya tura dan aike ne zuwa ga sarkin Basra yana kiransa zuwa ga musulunci to sai suka kashe dan aiken shi kuma dama ka'ida ce tun a lokacin ka'ida ce ba a kashe dan aike dan aike a wajen yaki ba a kashe shi duk haushinka ko ba za ka kashe shi ba in aka kashe dan aike to kai tsaye wannan mutanen sun yi zalunci kuma duk abin da aka musu ba za a kama wanda suka musu da nan da laifi ba da suka kashe dan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tura runduna wadda ta shahi sahabbai guda dubu uku an gane da kyau ko ya dora shugabanni guda uku ba ko da shi manzon Allah ke dora shugabanni guda uku ba sai a wannan yakin dan manzon Allah ya san abin da za su fuskanta domin za su fuskanci ɗaya daga cikin waɗanda suke su ne shugabannin duniya a wannan lokacin su ne daula ta rome wanda muka gani a jiya wajen karatu ɗaya daga cikin dauloli na ɓangaren rum ne za su fuskanta sai manzo Allah ya ɗora shugabanni guda uku Khalid da yake suna Zaid bin Harisa da Ja'far bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha in wanga ya rasu wanga zai doka in wanga ya rasu wanga zai doka shugabanci a wannan yakin sai da gaba ɗaya shugabannin nan aka ne aka kashe su sai na hudun da ba a sa ba shi ne khalid bin zaid shi ya ɗauki wannan tuta kuma allah maɗaukakin sarki ya ba su iko suka ƙalubalanci runduna ta kiristoci 200 an gane ko su 100 nawa su dubu uku suka fuskanci mayaka na kiristoci dubu ɗari biyu dubu uku da dubu ɗari biyu kawai me za a iya fuskanta su kamar ɗan gashi ne a cikin me yake da su gashi hori ne a cikin kaza baka an gashi da ke ko to haka suka yi yakin da yake a lokacin suna akan takawa a lokacin suna abin sukan tafarki na Allah Allah madaukakin sarki ya ba su nasara suka ci galabar wannan mutanen abinda ba mu da a yanzu shi yasa makiya Allah suka hi karhin mu tsoron Allah da bin dokokin Allah shi yasa Umar yake cewa nahnu inna nuqat inna la nuqatilu nasa bi'uddatin wala adad mu in muna yaki ba wai yawan mu bane yake sa mu ci mu ci yaki ba ƙarhin mu bane yake sa mu ci galaba akan makiya sai ce walakin nuqatiluhum bi hadha din da wannan addini ne muke yakar su ma'ana matukar muna akan addini na gaskiya na Allah yanda manzo Allah ya bar mu to makiya Allah ba za su taba cin galaba akan mi ba akan mu ba kenan da kun ga cin galaba da kun ga hazima rishin nasara da kun ga koma baya ga musulmai to wallahi dalilin barin addinin su ne da sun bi Allah to da Allah zai dora su akan me akan makiyansa akan makiyansu domin wannan alkawari na Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum ay in tansuru dinahu yansurukum wannan shine kenan kenan a wannan kissar kala yace ma'ana a cikin wannan hadisin na labarin wannan gazuwakin sai aka kawo wannan kissar yace qala falam tuqizna illa shams babu abin da ya tayar da mu bayan mun sabka in ba rana ba tali'atan wadda ta bullo faqumna sai muka tashi wahilina muna razane an gane ku mun tashi a razane cikin damuwa li na dan saboda sallah ta kubuce muna faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ruwaidan ruwaidan ku yi sannu sannu ku yi sannu sannu hatta idza ta'alat ash-shamsu har sai da rana ta dan ƙara dagowa shine ta'alat ay irtafa'at qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man kana minkum yarka'u rak'atay al-fajr wanda daga cikin ku ya kasance ya saba yin raka'a biyu na al-fijri falyarka'huma to yayi su ma'ana wanda wanda ya saba yin raka'a ta al-fijri to yayi ta faƙama man kana yarka'ahuma sai ya tashi wanda ya saba yin raka'ar wa man lam yakun yarka'ahuma haka kuma ma wanda bai saba yin su ba an gane ko faraka'ahuma shi ma yi malamai suka ce anan ba ana nuhin wanda ba sa yi ba kwata-kwata domin sahabbai gaba ɗaya suna raka'atai alfajir amma akwai wanda in suna balaguro ba sa yin ta sai in sun komo a gida to shine sai manzo Allah ce wanda in yana balaguro yana yin raka'atai alfajr to ya tashi yayi ta wanda kuma in yana balaguro baya yi to yanda ya so to a wannan lokacin sai gaba ɗayan su suka yi hatta ma wanda ba su saba yi ba thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faraka'ahu ma shi ma manzon Allah sai yayi raka'o'in nan thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya umurni an yunada bis salati akan a kira sallah fanudiya biha sai aka kira sallah faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi fa salla bina yamuna sallah falamman sarafa lokacin da ya sallame qala sai ce ala ku saurara inna nahmadullah lallai mu muna ma Allah godiya anna lam nakun fi shay'in min umuri dunya akan cewa ba wani abu bane daga cikin al'amuran duniya ya shigaluna an na ya shigaltar da mu daga sallar mu akwai lokacin da mudari'i yake zakuwa da ma'ana ta madi haka nan shi kuma mudari'i shi ma yana zakuwa da ma'ana ta madi shi ma yana zakuwa da ma'ana ta mudari'i na'am yace godiya ga Allah da ya sanya ba wani abun duniya bane ya shagaltar da mu daga sallar nan ta asuba walakin na arwahana kanat biyadillah sai dai rayukanmu sun kasance ne a hannun Allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki fa arsalaha sai ya saki wannan rayukan namu an nasha a lokacin da ya so ma'ana yanzu ya so ne ya saki rayukan mu kenan ba mu da laihi faman adraka minkum salatal ghadati dan haka duk wanda ya riski daga cikin ku sallar asuba min alghadi a gobe salihan yana lahiya lau falyaqdi ma'aha mislaha to ya biya tare da wagga da yayi a yanzu makamanciyarta wannan kawon makamancin wancan hadisin ne bayan an yi sallar asubar kin sai manzo Allah ya ce musu wanda kuma a gobe samu yin sallar asuba a lokaci ya biya wannan sallar da muka yi a yanzu ta asuba kin da mu yi ta ami ba a lokacinta sai dai ita wannan riwayar da'ifiya ce bata inganta ba idan kuka lura a wannan riwayoyin wanda waccan ta inganta wannan ce bata inganta ba kun ga da suka zo aka yi kiran sallah kamin su yi sallar asuba sai da suka yi wace sallah a yawwa raka'atayn al-fajr raka'atan al-fajr na farko me yake nuna muhimmancin me raka'atayn al-fajr na biyu kuma dalili ne akan ɗaya daga cikin ka'idoji na fiqh da suke cewa yajuzu fil waqti al-muwassi'i ma la yajuzu fil waqti al-mudayyiq ya halatta a yi a cikin lokacin da yake yalwa abinda baya halatta a yi a cikin lokacin da yake matsatsi bil misali yattadihi al maqal yanzu yana daga cikin abin da yake kalubalantar mu shine azumi na sitta shawwal azumi sitta shawwal kwana nawa ne ake yi cikin kwana nawa ne ake iya yin sa kwana cikin kwana nawa ake iya yin sa cikin kwana nawa ake iya yin sa cikin kwana talatin ko bakin wata guda ne kada dai ka yarda ya wuce ba kai mi ba ba kai azumi da shidda ba to ana biyar mutum azumi shi kuma kwana nawa ke gare sa ko wata nawa ke gare sa na ramkon wannan azumi wata nawa wata goma sha ɗai watan azumin shawwal shi ke da lokaci takaitacce ko azumi na ramko shawwal ke da azumi takaitacce lokaci takaitacce shi kuma ramadan yana da lokaci mai yalwatacce to dalilin wannan sai malamai suka ce ashe ya halatta koda ana biyar ka azumi an gane ko koda ana biyar ka azumi na ramadan ya halatta kai azumin sita shawwal kamin karamka wannan azumin domin shi sita shawwal lokacinsa menene takaitacce ne shi kuma biyan azumi lokacinsa menene yalwatacce ne ya juzu fil waqtil mudayyaqi ma la yajuzu fil waqti al muwassi'i misali na biyu mu komo akan sallah kai ne ka zo a masallaci sai ka isko ana ta da sallah baka yi kuma mi ba raka'atayil fajr yanzu zaka ce sai ka yi raka'atayil fajr a gane sannan kai sallar asuba a'a ba za ka yi ba an gane da kyau ko ko kuma ga misali na biyu kai ne sallar asuba ta kubuce maka kana tashi sai ka ga midi ta yi an gane da kyau ko yanzu midi ta yi kuma lokacin sallar azahar yana shiga midi kens to a wani lokacin ya halatta ka yi raka a ta ilfajir sannan ka yi sallar asuba bai halatta ba don in ka ce ka yi raka a ta ilfajir mai yiwa lokacin me lokacin wata sallah ya shigo lokacin asubakin ya wuce an gane da kyau ko to amma idan ka tashi karfe goma idan ya halatta ka yi mi ka yi raka'atai alfajir don lokacin yana da mi yana da faɗi idan ka gane wannan ka'idar abubuwa da yawa zaka iya zaka iya walwali ma kan kan kasu insha Allah wallahu ta'ala a'lam ina tsammani lokaci yayi ko jayyid kenan anan zamu dakata abinda nake kara kwadaitar da mu shine mu yi kokari wannan kwanakin kamin su kare kada mu yadda su wuce ba mu samu muka yi wannan azumin ba na rakiyar wata wanda yana daga cikin alamomi na karbuwar ramadan kin mutum inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada na bismillah ita mai yake da suna shi lokacin sallar la'asar lokaci ne wanda yake da tsada sosai wanzu Allah sallahu Alaihi wasallam yake cewa man fatatu salatul asr faka annama wutira ahluhu wa maluhu duk wanda sallar asuba ta kubuce masa to asarar daidai take da asarar iyalinsa da dukiyarsa asarar daidai take da dukiyarka gaba ɗaya ta kone gidanka iyalinka gaba ɗaya shi ma ya rushe da iyalin gaba ɗaya su mutu daidai asarar da kai daidai asarar da za a kwatanta ta da waccan kina wannan yake nuna duk abin da kake kada kai wasa sallar da asar ta wuce ka in dai shagala ce wadda take ta mantuwa mun gani akan cewa Allah madaukakin sarki yana yahe muna wannan wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah